Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shi ne shirin kashi na talatin da bakwai a yau talata ashirin da hudu ga watan Shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar kullum muna tare da babban malaminmu associate professor abdullah usman umar gadon kaya muna yi wa sheik barka da zuwa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alaikum assalam wa rahmatullah ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya na farko yake cewa yana tare da matarsa shekara takwas sai ya ƙara aure yan shekara biyu da ƙara auren tun da aka yi auren babu zaman lafiya babanta ya rasu ya kai kuka gurin waliyanta sai waliyan suka haɗa shi da mahaifiyar yarinyar ita kuma ba ta son laifin laifin yarta to yanzu waliyin nata ma ya rasu kuma bafanninta sun ƙi su tsaya akan magana tasu shi kuma ya ce yana tausaya wa yaransu shi ne ke nema malam ya bashi shawara.
To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa ala zalimin wa salatu wa salamu ala atamman al akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in amma ba'd. bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci barkanmu da sake kasancewa a wannan shiri namu na 22 a shiri na talatin da bakwai a cikin wannan fili mai albarka na amsoshin tambayoyi da kuma shawarwari ga ma'aurata na farko dai muna maka addu'a Allah daidaita ka tsakaninka da iyalinka Allah ya huci zuciyarta da zuciyarka Allah ya haɗa zukatanku Allah ya sa ta ƙara yin tunani ita matarka saboda ‘ya'ya da suke tsakaninku kada ta butsare maka kada ce ta maka mummunar mu'amalar da zai sa ka rabu da ita kuma irin wannan maza gaskiya ba su da yawa mutumin da matarsa za ta zo ta rinka yi masa mu'amala mara kyau kaga yana ta bibiyan iyayenta don a yi mata faɗa to kuma har ma yana ganin waɗanda za su yi mata faɗa ɗin ma duk sun mutu to kuma dai yana so ya ci gaba da riƙe ta ko ba don komai ba don saboda yayansu Allah ya saka maka kayi kokari muna kira ga iyaye mata ku sani cewa aure halal ne ƙarin aure halal ne duk da ba wajibi ba ne ba dole ba ne namiji ya ƙara aure idan namiji bai ƙara aure ba bai saba Allah ba idan ya ce bai zai yi ba bai laifi ba in kuma ya ce zai yi to ja'iz ne halal ne zai samu lada na ciyarwa zai samu ladan kike kanki na rage miki nauyi da walhalin hidindimin gida da yaya to tunda Allah ya kaddara mijinki ya riga ya aure to sai ki rungumi kaddara ki nemi zaman lafiya ko dai tsakaninki da abokiyar zamanki ko tsakaninki da shi mai gidan kada ki tada fitina kada ki rinka rigima kada ki rinka tsokana kada ki rinka yin abubuwan da zai iya taba miki mutuncin aurenki ka ci gaba da bata haƙuri ka ci gaba da rike ta karka gaji za ta bari ɗabi'a ce ta mata wani lokacin in an musu kishiyar nan za a daɗe ana jin jiki kafin a samu seti amma ina tabbatar maka idan ka ci gaba da yin haƙuri to kai ne fa za ka samu nasara insha Allah kar ka sake ta kar ka sallame ta saboda 'ya'yanku za su galabaita kai ma za ka galabaita ita ma kuma za ta zo ta yi da na sani amma tunani ne irin na mata ya za ka yi shawarar muka ci gaba da haƙuri da ita ka daɗa nemo wanda take jin maganarsu wanda take jin maganarsu wanda idan sun faɗa mata za ta ji ka ta neman su wanda take ganin darajarsu ko cikin iyayenta mata ko maza ko abokanai ko malamanta insha Allah za a yi mata nasiha kuma za ta dauka amma ka ka sake ta yawwa ko kuma mata ku yi haƙuri don an ƙara muku kishiya bai kamata ku ta fitina ku ta tada hankali a gidajen kowa yanzu neman zaman lafiya ake a aure ba fitina da tada hankali ba ku je ku tambaya matan da suke fitintinu da tada hankali a gidajen aure me suka samu ba abin da suka samu illa ƙarin baƙin ciki da damuwa da bacin rai Allah shirya da su Allah haɗa kawo kansu gaba ɗaya Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ba shi da lokacinta. Ta ce wata takwas baya kwana da ita.
Mm.
Ah, Ta ce matansa uku amma ba ita baya gamsar da ita. Ah, Ta yi magana a gida iyaye suka ce ta yi haƙuri, yanzu ta ce ba ta son sa, kuma ko me yayi baya birge ta. Amma ta ce yana ba ta ci da sha amma bai da lokacinta sai dai ya bata kuɗi da sauransu shine take tambaya idan ta ta nemi saki ba ta yi laifi ba in dai wannan abin da ta faɗa haka ne ba ta yi laifi ba in ta nemi ya sake ta amma a bashi dama a ce mai ya daina in bai daina ba za a nemi saki amma in har an faɗakar da shi an masa nasiha ya gyara don duk waɗannan abun laifi ne ƙin ba wa mace lokaci laifi ne ƙin biya wa mace bukatunta na auratayya laifi ne don ka kawo mata abinci ka kawo mata abin sha ka ba ta kuɗi ka ba ta gidan zama da motar hawa baka biya mata buƙatar ta na auratayya ba ai ai da saura to da yawa wasu mazajen wallahi ba sa ganewa sai mutum ya ce ai ai ba a rasa abinci a gidana ba ba a rasa abin sha a gidana ba ga katon gida ga motar hawa ga kaza ga kaza amma kuma bayi da lokacin ta baya sauraron ta kawai kamar ya ajiye wata saniya ne na kotata wannan ba daidai ba ne kuskure ne amma dai kada ki nemi sakin ki ci gaba da matsanta masa ki ci gaba da ainihin wato neman hakkin ki cikin lalama har zuwa wani lokaci wataƙila Allah ya jiyo da shi ya dawo kanki kuma a bincika ko bai da lafiya ne a bincika ko bai da lafiya ne idan ba shi da lafiya ne to a gaya masa ya nemi magani sannan a bincika kuma ba neman mata yake yi ba idan yana neman mata ne to kin ga aiki ya same ki ba ki ba kwana ba ki ba bacci sai an yi kokari a dawo da shi cikin hayyacinsa ko ko dai wata larura ne ta shafe shi to sai a duba sai a gani a yi amfani da abin da aka samu idan abin ya ƙure kika yi kika yi kika yi ya ƙiya gyaru to ki nemi ya sallame ki wannan maki ba Allah ba wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa idan miji yana yawan sa wa mace doka ta saki kamar ya ce idan ta fita a bakin aurenta ko idan ta yi abu kaza ya sake ta wai ya matsayin aurensu yake
To, na farko gaskiya ba daidai ba ne namiji ya rinka tahdid bit talaq at-tahdid bit talaq yana tsoratar da ita da da saki wannan ba daidai bane kuskure ne kuma insha Allah in dai matan wannan zamanin ne duk abin da zaka ce mata in ta yi zai sake ta in ta yi zaka sake ta to fa za ta yi da yawa yawan mata da kake ganin su wai a ce in ba su daina abu kaza ba za a sake su to wallahi sai kaga sun ci gaba da yin abin a je a sake su ba su damu ba saboda karancin tunani da gajeren hankali to namiji wayayye namiji da ya san addini ya san me yake baya baya ba- baya baya ainihin wato haddada matarsa da cewa in ba ta yi kaza ba zai sake ta ko in ta yi kaza zai sake ta akwai hanyoyin ladabtar da mace ɗarurruka wane dubu ba sai ka ce za ka sake ta ba to ya auren auren yana nan tunda ai bai yi sakin ba auren yana nan tunda bai yi sakin ba kuma koda ya ce mata in kika yi abu kaza a bakacin auren ki koda ta ji ta yi fa bai zama a bakacin auren ba yawwa koda ta yi bai zama a bakacin auren ba saboda zai iya yiwa tahdid ne haddada ce yake yana wato yana tsoratar da ita ne ba wai sakin yake nufi ba da yawa maza kuma hakan suna faɗa ne don kar a yi abin saboda yana ganin ba abin da zai hana ki ki yin wannan abin in ba wannan sakin ba to shi yasa yake miki to idan an yi matsin sai an tambaye shi wai kana nufin saki din ne da gaske ko ba haka bane in ya tabbatar ya ce eh saki yake nufi to sai ya bada takarda shaida kenan ya sake ki wallahu ta'ala alam akwai aure tsakanin ku Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin taron suna a musulunci
wani taron sunan a cikin na mata ko na maza to shi dai bai bai to ba laifi taron sunan kala biyu ne akwai taro na mata wanda za mu iya kiransa walima in walima suke nufi wannan halal ne don mace Allah ya mata arziki ta samu haihuwa ta ce bari ta yi wa Allah godiya ta gayyato ‘yan uwanta su ci abinci da sunan walima wannan halal ne da sunan walima wannan halal ne idan kuma ba da sunan walima ba ne kawai dai zuwa ake a haɗu a ci abinci ko a ɗanyi raha a tafi saboda al'ada ta wani al'ada ce ita kuma al'ada sai a duba ta saba shari'a ko bata saba shari'a ba duk al'adar da ta zo bata saba shari'a ba ba laifi bane dan an yi ta to sai wannan wanda taron suna da ake yi na a, maza ana taruwa a gida a gayyato liman ita addu'o'i da carbuna ita haɗuwa wannan bid'a ne bai da tushe bai da asali addini bayan da aka ce wai dan an haifa maka da a ranar bakwai ga wata gaje ka tara mutane a kofar gida ana raba musu goro ana fito da abinci wannan bai halatta ba bai inganta ba a kuma wasu mutane suna ya ƙauyuka da haka karayi amma in walima ne mutum zai iya gayyatar yan uwansa walima da rana a wani wuri ko a gidansa ko a wani wuri ya ce a ci abinci kawai ayi wa Allah godiya saboda an masa haihuwa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana son ta je maka kuma yanzu ne Allah ya jarrabe ta da son zuwa ta ce ta sa abin a ranta sosai har ta sai in abin yana damunta sai ta shiga ɗaki ta yi ta kuka Hmm?
abin yana ba ta mamaki amma idan ta yi addu'a ta ce ta kwanta ta yi addu'a ta kwanta bacci sai ta yi mafarkin gwamnan garinsu ya biya mata gwamna Ahmad Ali ta ce gwamnan Sokoto kenan sai ta yi mafarkin ya biya mata hajji ta ce wallahi abin da ta faɗa fa ba ƙarya ba ne a cikin maganar ta dan Allah ya za ta yi
to yanzu wannan ni yanzu mai alakata da wannan da wannan mafarkin muna miki addu'a yar uwa Allah tabaraka wa ta'ala ya miki arzikin zuwa makka Allah ya sa muna cikin wanda za mu yi labbaika Allahumma labbaika bana Allah ka kai mu Allah ka sa muna da rabo Amin.
wannan baiwa wannan baiwar Allah wannan baiwar Allah da take kuka saboda ta je ɗakinka ya Allah kai mata arziki ka haɗa ta da kai a ɗakinka ta ga ɗakinka ta je masallacin manzo Allah ta yi sallah ta sha ruwan zamzam ta je arfa ta je mina Allah ka ba ta nasara Amin.
Ah, kuma ta ce wa in ta kwanta sai ta mafarki gwamnan su ya ba ta ko Amin.
To, Allah ya sa mai girma gwamnan jihar Sokoto, a Ahmad Aliyu ta ce ko?
Eh, Ahmad Ali.
Yawwa.
Ahmad Ali.
To ga ga ‘yarka ko ga ga jikarka ga ‘yar jiharka, a, tana ta kuka saboda ta je aikin hajji, kuka take yi. Amma in ta sha kukanta kuma wai in ta kwanta da daddare, sai ta ga wai ka biya mata kujera. Muna fatan mai girma gwamna a duba sha'anin yarinyar nan a ce muke ta ko kuma uwar gidanka mun san mata kirki ne uwar gidan gwamnan jihar sokoto allah mata albarka kuma ɗalibar ilimi ce mai bin malamai ne tana sauraron wazuzzuka Insha Allah.
to ga wata baiwar allah nan tana kuka kuma in ta kwanta barci kamar da dai ta rubuta mana ta ce sai ta ga mai gidanki ya- ya biya mata kujera allah ya sa ta cikin alhazan jihar sokoto Amin. Amin.
amma ya kamata ka rubuto sunanta Eh, da lambar wayanta wataƙila ko za a je babban kira daga Sokoto kwarai kuwa, insha Allah ya sa tana da rabo Amin.
kuma ba shi kaɗai ba tunda mafarki ta yi ta ce a yi bayani ko ba ka bane Kwarai kuwa.
ah, ba shi kaɗai wani watakila wani yana da dama ya taimake ta wanda yake da dama ya mata hanya ya mata Allah ya ba shi lada Amin, amin, Allah ya kai mu gaba ɗaya Allah sa mu dace amin, amin.
na'am wannan mata kam lallai akwai basira ta iya tambaya kuma Allah ya sauka lafiya.
na'am wannan take cewa tana da ƙaramin ciki sosai take yin amai amma alha- a halin tana azumi shine take tambaya ya matsayin azuminta amai baya karya azumi dan an yi dan an yi ana azumi an yi amai azumi bai karye ba sai dai in an haɗiye wani abu ne a ciki in an haɗiye azumi kan ya karye za a rama ɗaya wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa miji ne ya sake ta to idan ya sake ta saki ɗaya ne tana gidansa ma take iddar to wai idan za ta fita unguwa sai ta tambaye shi ko kuma kawai fitar ta za ta yi ya kamata ta tunda tana gidansa kuma an san a ƙarƙashinsa take ya kamata idan za ta fita ta tambaye shi ko da ba wai ta tambaye shi a matsayin ta a matsayin ta na matarsa ba a matsayinsa na wanda take yake kulawa da ita kuma ai har yanzu akwai wani nau'i na ainihin wato a dama da yake da ita akan ta na ya dawo da ita ai ka fahimta tunda bata gama idda ba kenan mata ku gane lokacin da miji ya sake ki baki gama idda ba baki fa gama fita daga hannunsa ba baki gama kama ana warwarewa ne ba a gama warwarewa ba to kin ga kina liƙe da shi kenan kina liƙe da shi so ya kamata idan zaki fita ki tambaye shi kuma ko ba komai malam injiniya an ba tambaye shi ba idan ta je ta bata fa wa za a tambaya gaskiya
idan ta je ta yi wani haɗari ko wani abu ya same ta kuma ma idan ya batta idan ba mai kirki ba ne in ta fita ta je tana neman maza fa kaga dole ta tambaye shi yana da kyau ta tambaye shi a kiyaye Allah ya ba mu dacewa Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da miji da yara shida, shekararsu hudu, wai na ba su abincin sati ɗaya a wata. A wata sauran kwanakin duka ita take sana'a ta ciyar da yaran. Sun shekara ɗaya ba kwanciya aure. Sai ta ce masa abu za- na biyu abu kenan na biyu eh bayan horon yunwa bayan horon yunwa abincin sati ɗaya ke ba su a wata.
subhanallah So sannan ba kwanciya aure shekara guda.
Mm.
sai ta ce masa za ta je Saudiya neman kuɗi. Ya ce, in dai ta je ba da aurensa ba, ita kuma sai ta tafi, yanzu har ta yi shekaru ma, shi ne take tambaya wai ya matsayin aurensa akwai auren ko babu.
to kaga ni a fahimta ta irin wannan ya kamata kafin ta fita sai ta tambaya kafin ta fitan ya kamata tambaye malamai Mm, to matsalan mutane sai sun yi barnar sai su yi tambaya wanda tun da ya gaya mata wannan ko ya aikata mata wannan to kafin ta yi sai ta tambayi malamai na farko dai ya yi laifi da baya ciyar da matarsa baya ciyar da yayansa akwai abin mamaki kwarai miji a ce abi- a- a wata guda abincin sati ɗaya yake iya ba wa iyalin shi wannan lallai bai kyauta ba kuma akwai tambaya a kansa yau mulkiyamaci ƙur'ani ya ce liyun fiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai ji Allah ba'da usrin yusra wanda yake da yalwa ya ciyar daga yalwarsa wanda aka bashi kaɗan kuntataccen arziki shi ma dai ya dan ciyar daga cikin abin da Allah ya bashi wanda Allah ya ce at'imuhum ku ciyar da iyalinku mimma tat'amun daga cikin abin da kuke ci ku suturtar da su daga suturar ku kuma irin wanda kuke yi dole ne mutum ya ciyar da iyalinsa malamai suna bayani cikin hakkin aure akwai ciyarwa ka ciyar da matarka dole ka ciyar da 'ya'yanka dole to kaga mutum ya zo yana ba wa matarsa abincin sati ɗaya a wata guda ya zo ya batta da fita tana nema wannan zalunci ne wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne baka kyauta ba abin da kai baka kyauta ba sannan ko mutum ya zo ya ƙaurace wa matarsa shekara guda wannan shi ma ƙaurace wa mace shekara guda ya saba wa shari'ar musulunci duk wani namiji zai iya ƙaurace wa matarsa a shimfiɗa kai ya wuce wata ɗaya kada ya wuce wata ɗaya yawa kada ya wuce wata ɗaya wanda kuma zai yi rantsuwa ne a na, na, na, na ila'i shi ma dai ga watannin da shari'a ta ta ƙayyade wallazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur ko rantsuwa mutum ya ce zai ƙaurace matarsa to wata hudu ne amma in na ladabtarwa ne kai ya wuce wata ɗaya to ya yi wata shekara guda wannan yi ina so ‘yan uwa su gane dalilin da ya sa matan nan ta gudu ta bashi ba ciyarwa sannan babu kwanciyar aure shekara guda daga nan ta yi disaidin bari ta tafi ƙasar saudiya ta je ta nemi kuɗi shi kuma ya ce bai yadda ba in ta tafi a bakacin aurenta ko ba da aurensa ba shi kenan tun da kin tafi sai ki sa iyayenki su tambaye shi wane matarka wance ta tafi haka ne abin da ka faɗa a bakacin aurenta ɗin babu aure sai ce ba aure ai na sake ta sai a ce to gaba da shaida da ranar da ta tafi da lokacin da kai sakin shikenan kin saku amma idan bai yi bayani ba in bai yi bayani ba to zai iya yiwa barazana ce ya faɗa ne dan karki ce kuma da yake kin rena shi kuma kin tafi ɗin to ba lallai kuma har yanzu din yana da niyyar yayi sakin ba da haka ni ba zan iya yanke hukunci akan wannan ba sai dai shi mijin a tambaye shi kana nufin wance har yanzu din duk da ta saba wa dokar ka ta tafi yar hajja tana aikin a sana'a a Saudiya matarka ce har yanzu ko ko dai ka sake ta idan ya ce matarsa ne har yanzu to ina baki shawara ki tattara kayanki ki dawo mijinki yana da bukatar ki yayi fushi ne amma dai kina nan a matsayin matarsa ki ɗebo ɗan abin da kika samu ki zo ku haɗu ku cinye da 'ya'yan naki idan ko ya ce ya sallame ki to ina ba ki shawara sai ki ƙoƙari ki ki nemi mijin aure ko a can ko a gida Najeriya wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi matashi ne kuma ɗalibi yana karatu a ƙasar waje so dangin wajen mahaifinsa sai suka ajiye masa wata yarinya suka ce suna so ya aure ta ya ce kuma gaskiya yarinyar tana da nutsuwa tana da addini da kamun kai to amma matsalar dangin uban ba sa son mahaifiyar yaron to sai dangin mahaifiyar tasa suke ce masa a'a kada ya aure ta saboda ai uwarsa ma ba a santa to shi kuma yana ganin idan ya aure ta ma zai ƙara sa zai ƙara kyautata alaƙa da dangin mahaifin nasa maybe ma su zo suna son mahaifiyar tasa shi ma so shine dai yanzu yake neman shawara idan yarinyar nan ta yi maka a tarbiyyarta a addininta da mutuncinta da kimanta kuma kana ƙaunarta tana ƙaunarka kar ka saurari wasu maganganu da ake faɗa a waje ka je ka yi auren ka kurin ka je ka aure ta ba fa lalle ne abin da aka yi wa iyayenka ba ita ma ta zo ta yi maka ko a yi maka ba ba lalle ba ne kuma duk wannan maganganu faɗa ne ake tun ana cewa kaza kaza kuma wannan baya cikin dalili a shari'a da zai hana mutum ya ga yarinya yana son ta a ce a ai danginta suna wa iyayen wani kaza ai an yi kaza kai ma ba za ka yi wannan ba daidai bane al'ada ce kawai ta mutane suke haramta abin da Allah ya halatta da haka je ka auri matarka Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya kyautata muku rayuwa kuma Allah ya sa dalilin haka din zumuncin iyayen naku ya dawo wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta baya tashi kusanta ta wai sai yayi kalle-kalle a Facebook sannan zai dawo a gare ta wai idan ta ga yana murƙusu su ita kuma sai ta ki bashi haɗin kai shine take tambaya menene hukuncin ta to gaskiya zan gaya miki uwata mazajen wannan zamanin yawancin su daman sai sun sai sun ga Facebook suke kwanciya abu na ƙarshe da suke duba shine facebook da ɗan whatsapp ɗinsu da tiktok ɗinsu da youtube ɗinsu idan ma kina ganin za ki kashe aurenki ne saboda wannan halin mijinki ne wanda za ki je ki ƙara aura ɗin ma shi ma haka yake galiban wallahu alam da yawa daga cikin maza Allah ya jarabe su da daddare suke danne dannen wayoyinsu sai ki haƙuri ko kuma ki san dabarun da za ki yi ki hana shi danne dannen wayan ya zo ya kula da ke. to ai aikin ma ci sa'a ma bayan ya gama danne dannan wayan ma ai yana dawowa i neme ki har yana ma murƙususu da yake muguwa ce ke kina da mugunta ki ce wai yana murƙusu su wai sai ki rabu da shi sai Allah ya kama ki idan ya yi laifi shi ɗin ya yi laifi ya shiga akinki daidai ne ke kuma ke ma ki zo ki sake yin laifi ba ki san ba cewa Allah sai ya kama ki akan wannan muguntar da kika yi da wannan keta da kika yi ki tuba ki gyara so kike je zina da yawa a cikin mata muguwar mu'amalar da suke wa mazajen su yasa mazan suke neman mata a waje ni wannan kalmar ce ma ni ni ta bani mahaushi wai yana murƙusu su har mata akwai keta malam kun ba abin da ya dame ta wai ta rabu da shi ina jin mai dan sauki sauki ta samu ki masa nasiha ya ci gaba da kula da ke ki yi abin da zaki dauke hankalinsa ya daina leƙe-leƙen facebook din ko ku yi yarjejeniya da shi in ka zo minti nawa za ka ga facebook ɗinka kuma ni ka zo ka sallame ni to sai ku yi haka ku rinka sulhu wa sulhu khair wa uhdiratil anfus ash a rinka yin sulhu iyayena mata a daina fushi iyayena mata a daina zuciya iyayena mata a daina ɗaukan hukunci na azabtar da miji iyayena mata ba daidai ba ne da ki shiga hakkinsa gwanda shi ya shiga na hakkin yanzu duk duniya kowa ya yadda kuskure ya yi bai kula da ke ba sai da ya gama leƙe-leƙensa da dube-dubensa sannan yi yau kanki ke kuma kin gama jiransa ma har bacci ya kama ki to yawancin mazan haka suke kuma ki tambayi kawarki kaɗan ne wanda ba sa yin wannan to ke kuma da ke haramta masa hakkinsa fa na shari'a Allah bai zai barki ba ki maza ki tuba ki koma ki ci gaba da masa nasiha Allah ya sa ya gyara ke kuma ko mutuwa ki kai Allah bai zai kama ki da hakkin kin cutar da mijinki ba wallahu ala Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah tana so malam yayi nasiha ko ya fatawa dai akan mazan da ke cewa ƴan uwan matarsa kada su zo gidansu ita idan ta ce wa mijinta ‘yan uwanta za su zo su kwana duk da yara ne ta ce sai ya ce kar su zo su yi zamansa a gida. Duk shekara ta ce tana so a zo mata ko daga da Ramadan ne amma sai ya ce wallahi kar su zo su yi zamansa a gida. Ita kuma ba ta so mijin ya samu matsala da ‘yan uwanta ka a ga baya bari su zo. Shi ne take nema don Allah ta abata shawara.
To baiwar Allah Allah ya ƙara miki zumunci, Allah ya ƙara miki son ‘yan uwanki da danginki, duka Allah ya muku albarka. Zumunci abu ne mai kyau, saboda muhimmancin zumunci, Allah ya yago sunan zumunci daga cikin sunansa, ya ce wa shaqaqtu lahu min ismi, Ar-Rahim, Silatul Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. da haka yana da kyau a zumunci yan uwanki su zo gidanku ke ma ki je gidansu to ana samun namijin da baya son mutane me nace ana samun namiji ana samun maza da ba sa son baki ana samun maza da ba sa son wasu su zo musu gida ana samun maza masu rowa ana samun maza masu kin mutane kamar yadda ana samun maza masu haba-haba da baƙi suna farin ciki in sun ga danginsu a gidansu ana samun wannan maza idan Allah ya jarrabe ki mijinki baya son mutane to sai ki san yadda zaki zauna da yan uwanki da danginki idan Allah ya sa mijinki mai tausayi ne mai jin kai ne mai kyauta ne mai walwala ne ina miki albishir dan alamar alheri ta sauka a gidanku amma karki manta gidansa ne sai ‘yan uwanki sai danginki suka ce za su zo sai ce a aka su zo su zaman su to in halinsa ne a ci gaba da yi masa nasiha da yi masa addu'a Allah sa gyara kuma a rinka masa bayani cewa wannan din fa ba daidai bane ina ga akwai cin fuska matarka ta ce kannanta ‘yan uwanta za su zo wajenka ka ce a kar su zo su zaman su mahaifiyarta za ta zo kanwar mahaifiyarta danginta za su su duba ta kai fa baka bari ta je ta gaishe su ba baka bari ta je ta gaishe su ba dan kuma galiban mai irin wannan zaga baya barin matan mata fita ta je ta gaishe su sannan idan za a zo gidansa kuma ya ta hanci ne ya ta faɗa da sauransu wannan bai da kyau wata mata kwanan nan ta kira ni ta ce ita ba ana sa ta a tsaka mai waya ta ta ce iyaye su ta turo mata yan uwa da dangi a zo wai in ya zo mijin sai ya shiga ɗaki sai ce ce ki kore su ce ki kore su sai ta ce a wallahi ba zan iya ce musu tafi ba to wallahi ki je ki kore su ta ce tunda gidanka ne kai ka je ka kore su shi ba bai zai zuwa kore su ba amma zai zuga matar ita kuma ta ce ita ma ba za ta iya yi ba to ana samun maza masu wannan sai dai ku ta haƙuri ya ko mata amma fa abin da suke ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane kuskure ne kin mutane me aka yi da kin mutane me aka yi da shi to amma kullum aka ce idan bera yana da sata da dama yana da wari ba mamaki wannan mutumin da yake da wannan ɗabi'ar yake hana dangin matan nan su zo gidansa an taɓa masa barna ne ba mamaki mu yi masa adalci mu ba da hakkin kowane ɓangare ba daidai ba ne ya hana amma in ana cutar da shi daidai ne ya hana na ji ka ce yara ne Yara.
to watakila yaran ba su da tarbiyya masu barna ne an gayyato maka yaro ya hau ya fasa maka talabishin yara sun zo suna tsalle tsalle suna gwaje gwaje suna faffashe faffashe an fasa maka kwamfuta ko an ɗebi ruwa an zuba ma a- akan kwamfutar ka a ce a ce a ce ƴaƴan ƴaƴan dangi ne ko sun zo sun hau maka shimfiɗa sun hau maka gado ko sun je sun balle maka durowa ko sun je sun fasa maka idan mota ko sun je sun kakkarce maka mota ko sun je zai iya yiwa yaran ne amma ba su da tarbiyya da ka sai mai gidan sai ce a kasu zo su yi zaman su bai saba Allah ba ki ji da kyau ba mamaki kuma zuwa ake ana haɗa masa gulma a gidansa ɗan uwanki da wata tsohuwar bazawara yayarki da ta kashe aurenta ta rinka zuwa gidanki tana ta bincike tana ta ziga ki za ta kashe miki aure ta sa ki ta faɗa da mai gidanki in ya hana ta zuwa bai yi laifi ba ina maimaita ƴan uwana ya ma'aurata duk wanda ya ga ana masa barna a gidansa dangin matarsa ko ‘yan uwanta suna cutar da shi, kuma zai iya yiwuwa su cutar da aurensu in ya hana a zo gidansa, saboda irtikab a hafi zarrarin ne ya yi, abin da malaman fiƙin suke faɗa, zarar ne guda biyu, cuta ce guda biyu, hana su su zo gidansa cuta ne, sannan kuma zuwansu su zo su yi ziga matarsa a yi masa ta'adi shi ma cuta ne, sai ya ga wace cuta ce ta ɗan fi sauƙi-sauƙi shine ya hana su zo gidan. to wannan ja'iz haka malamai suke cewa irtikabu akhaffu dararaini ja'iz ka duba abu ɗaya daga cikin abubuwan da duk matsaloli ne guda biyu ka zabi ɗaya guda ɗaya kai da sauransu da haka ba mamaki mijin na yana da uzuri in yana da uzuri yayi ba laifi yayi ba sai in sun gyara halin su sai su dawo a ci gaba da zumuncin amma in ba su gyara ba ya garkame kofar gidansa ya rufe ya ce kar a shiga masa gida ba laifi yayi ba waɗanda za su zo ɗin ne su ne masu laifi dan za su iya jawo masa matsala a cikin gidansa wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana da makoci wanda ba musulmi ba. To idan lokacin shan ruwa ya da azumi yana kawo su kankana, ayaba da kankara. Ta ce tana karba har ta ci. To wai sai wata ta ce mata babu kyau ta daina karba. Kuma tana tunanin ma shi wanda ba musulmin nan ba yana da sha'awar musulunci. Shine take neman shawarar malam ya zata.
yanzu injiniya wannan matar matar aure ce ko mene Mata aure ce.
to matar aure ya za a yi wani kabila wanda ba musulmi bai ringa aiko mata da kankana da lemo da ayaba ya kamata a rinka fa bayani ba a cikin tambayoyin nan makocinsa ne gidan yake aikowa mijinta To.
yake aikowa ina ga mijinta uh, tambayar
na'am mijin ne ta yi wa tambayar yana turo musu to Gidan- ma'ana mijin ya san ana ya san turowa ana turowa to exactly.
shikenan idan miji ya san ana turowa ya halatta ai ba haramta ka ci kyautar arne ba ko wani kafiri ba laifi za a iya karba kuma a ci gaba da yi masa mu'amala mai kyau har ya karɓi musulunci da ku ci ayaba ku sha kankanan ku hani an mari'a har da kankara har ma da kankara mutumin kirki ne dai amma fa a bi hankali dai yawwa duk wanda aiki gidan matar auren nan yana da akwai abubuwa wallahi sai dai addu'a ne a dai kiyaye kawai eh a kiyaye a kiyaye ki ci gaba da karba kuma ki kiyaye mutuncinki na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita mata aure ce tun tana shekara 19 sai aure yan shekarar ta 20 to to aure ɗaya kenan shekara ɗaya kenan ba
So, tana da abokiyar zama, kamar yadda ta ce kishiya, tana zaman lafiya, tana neman shawararta da sauransu.
Mm.
Kawai sai ran nan ɗarab ta ɗauki wayar kishiyar ita wa ita mai tambayar kenan to kawai tana shiga whatsapp tana shiga chat sai ta ga hirar kishiyar tata da wani kamar boka ne yana cewa ai za a- yana ce ma- tana ce masa za a yi wa kishiyar ta kaza da kaza kawai sai ta firgita ta razana to dai bata ƙara ɗaukan wayar ba dai kuma bata ce mata komai ba shine take neman shawara to na farko dai tunda dai kuna zaman lafiya da kishiyar taki a zahiri har neman shawara ko har neman shawara da juna kuna yi kuma har ma akwai amincin da zaki ɗauki wayarta ita ma ta ɗauki taki to a ci gaba da tafiya a haka kar a binciko abin da aka gani ɗin na ɗaya kenan yanzu baki da wani dalili da zaki ƙaurace mata ko ki faɗa da ita duk da kin ga wannan chat ɗin wata wataƙila da tana neman cutar da ke ai da ba za ta yi wannan ƙawancen da ke ba ku ci gaba da mu'amalar ku a haka abu na biyu kuma kin yi kuskure da kika buɗe mata waya kika duba sirrinta jama'a ya kamata ku sani duk wanda ya ɗauki wayar wani bai halatta ya buɗe masa whatsapp ɗinsa ba don whatsapp saƙo ne na sirri wani shi yasa su kansu masu whatsapp ɗin an turo ai sai ka danna ka buɗe yana cikin rashin gaskiya, yana cikin cin amana, ka karɓi wayar mutum ka shiga masa WhatsApp ɗinsa, ko Telegram ɗinsa, ko Instagram ɗinsa, ka ga saƙuƙukan da ake turo masa duk ka karance, wani ma in ya iya mugunta in ya karance sai ya goge, ba za ma ka san aiko ba. Ba daidai kika yi ba, kin saba Allah shi yasa Allah ijarrabe ki, kika gano abin da zai hana ki bacci. Shawara ta gare ki anan. kamar yadda Allah ya rufa miki asiri kuke zaman lafiya da wannan abokiyar zamanki kafin ki bude mata wayarta to Allah nan da ya baki kariya a wannan lokacin shine zai dada baki kariya bayan kin ga wannan WhatsApp chat da ta yi da bokanta Allah zai kare ki kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa Allah ya falyatawakkal mu'minun ki ta karanta wannan ki ta maimaitawa ki dage da azkar na safiya da maraice ki dage da karatun qur'ani da sadaka da biyayya ga miji insha Allah ba abin da zai same ki kuma ki ci gaba da kyautata abokin zaman ki wallahu alam na'am Allah ya saka da alkai wanda take cewa idan mace take tana jinin haila bayan ta ƙare bayan kwanaki sai sake dawowa ya ɗauke sai tsarki sai sake dawowa har da ya wuce kwana sha biyu yana yi ya ɗauke ya kawo shine take cewa za ta yi tsarki ne ta ci gaba da ibadarta ko kuma duk sanda ya dawo za ta dakatar da ibada har ya ɗauke ta ce an fi wata uku yana yin haka.
to kullum mun sha yin bayani mace wadda take a tana da tamizi in an ce tana da tamizi tana iya bambance jinanan ba mubtada ba ce ba wacce ta fara bane lokacin da jini ya zo miki ya fara rikicewa to ki gane bambancin kalan jina jinin tun daga farkon zuwansa har zuwa kwanaki goma sha ɗin nan insha Allah za ki ga ya canja da zarar ya canja to jinin rashin lafiya ne sai ki sallake ki azumin ki ci gaba da mu'amalar ki na aure kuma galiban irin wannan jini da kai shi kwana goma sha kaga da ba haka yake ba ya ce wata uku yake a cikin wata uku ta yi wannan to za ga jini ne na ciwo jini ne na rashin lafiya ki daɗa koma in kina da tamiz in kina iya bambancewa ki duba jinin za ki ga ba irin jinin haila ba ne menene jinin haila inna damal haizi damun aswad yu'raf annabi ya ce jinin al'ada jini ne baki ja ne amma baki yu'raf ana gane shi to kaɗan ne daga cikin mata ba da yawa ba da za su yi kwana goma sha biyar suna zubar da jinin haila rabin wata abin da aka saba yawanci kwana bakwai takwas ko shida ko hudu ko uku ko biyu ko ɗaya ma to amma zai iya yiwa ya wuce haka din in area cases mana a wani yanayi kaɗan ba mai yawa ba to sai ke amfani da launinsa da kalansa da ya canja kawai ki ci gaba da sallar ki ci gaba da azumin ki wannan shine abin da zaki koma ki da dubawa ki gani ki rike kwanakinki da kika saba kina yi kafin wannan lokaci kina yin al'adar ki ne ta kwana biyar shida bakwai insha Allah kwana biyar shida bakwai nan ko jinin nan bai tsaya ba in kin duba shi zaki ga ba irin jinin bane na da ki wankan ki ki ci gaba da ibada ki dan jini ne rashin lafiya amma idan bai canja ba to ki rinka raka shi har zuwa kwana goma sha biyar shine abin da malamai suka ce idan bai canja ba in duk iri ɗaya ne duk alamar jinin hailan ne ke zuwa sai ki raka shi zuwa wannan lokacin wallahu ta'ala alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana cikin jarrabawa mijinta ya rasu shekara biyu kenan ta dawo zaman gidansa amma ita da mahaifiyarta ba jituwa zama ya ƙi daɗi abu kaɗan tashin hankali Tab.
Maman ta tawaye ba ta mata uzuri hatsaniya ta haɗa ta da ƙaninta ya mata rashin kunya ta ɗau hukunci a kansa maman ta ce za ta mata baki daga baya ma ta ce Allah ya isa tsakaninta da ita wa din maman take gaya maman ne wa- ce Allah ya sa- o- ko yar ce a maman ce.
to da abin yana damunta daga baya dai ta nemi afuwar maman maman ta ce ta yafe mata to ta ce tana yin ita mace ce mai addu'a to amma yanzu sai ta ga kama addu'a ta ta bata tafiya shine take tunanin ko wannan rashin jituwar da mahaifiyarta ita take tsayen mata da addu'o'in da take yi to Sai da wannan Allah malam ya mata karin haske wannan ɗaya ne daga cikin matsalolin mutuwar aure kenan ko mutuwar miji wallahi malam kai mata kenan kai lamarin mata malam sai su wato za ka yi mamaki uwa tana son yarta ko tana ƙaunarta malam ɗabi'a su ne da yawan su sai da wanda Allah ya kubutar iyayena mata ku mun afuwa idan mace yarta ta kashe aurenta ta dawo gida insha Allahu a zaman zawarcin nan kafin ta ta gama ta samu mijin aure wata ran sai an yi fada za ka ga ana gaba kai akwai da ko magana ba sa yi fada sosai ake yi kuma haka abin yake haushi suke ji yaya auren ki ya mutu kin zo kin zauna musu a gida kuma ido wai menene aka cewa wai wa kare na wanda ka saba gani kullum to gaskiya an samu matsala a dai uwarki ta yi miki Allah ya isa matsala ne amma na miki murna tun da ta yafe miki to ya za ta yi yanda za ki yi shine ki dage da addu'a Allah baki mijin aure ki samu ki dan bata wuri ta sarara ta sha iska kuma gaskiya su iyayen nan wani lokaci ita ma da dan mijinta a zo a takura mata katuwar bazawara ta zo gida ta zauna ta takura matan ne malam wani lokacin ba sa tunani ki je ki kashe aurenki ki zo ki takura wa mahaifiyarki da ubanki ko dan wannan ma ba gidan kirki ba ɗakin kirki ba akwai wanda fa ta kashe auren ma da ta dawo ɗakin da za ta kwana ma babu kasan ina ta kwana a ɗakin ubanta ina uban sai koma zaunin ƙofar gida ko ya nemi gidan abokanai dan Allah wannan wani irin kashe aure ne wannan ya zan yi in kashe aure na na san gidan mu ban da irin da zan zauna ya zan yi in kashe aure na bayan na san cewa in nazo zan dora ubana nauyi da mahaifiyata nauyi gida matsi yara matsi kowa matsi a ce ki ta hakuri wannan gidan mijin naki da yake gani shine gwamnatin ki wallahi in kika kashe aure yanzu a ɗakin ki a gidan mijin kina da ɗakin kina da falon ki malam wata mata ita kadai ɗakin hudu take da shi biyar shida wata tana da falo uku hudu biyar shida akwai mai falo goma sha biyu ma kawai ki zo ki kashe auren ki je kina kwana tare da kannan ki balagaggun ƴaƴan mata haba da Allah to wannan yana ɗaya daga cikin illar kashe auren ai ku daina kashe auren nan saboda waɗannan larurori to ki je ki ci gaba da bata hakuri ki ci gaba da yi mata ladabi da biyayya Allah ya baki mijin aure ku zauna lafiya Allahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce tana so don Allah a yi nasiha a kan zumunta ta ce ta zo Kano ne gidan yayar babanta amma ma- ma- matar kawai sai ta dinga ɓata rai tana sha mata kunu da yake suna da ɗan hali ta ce daga baya za ta je gidan 'ya'yan iyar baban nata sai ta ce mata "Ka- ai, ɗan fa baya nan ma kar ta je amma dai in za ta je ta je amma baya nan can ɗin ma da ta je kwana ɗaya biyu uku huɗu kawai matar ta ce mata ya fa turo kudin mota ya ce ki tafi wallahi tallahi ranta ya ɓaci ta yi ta kuka dai ta sha kukanta ta ce dan Allah ita kawai zumunci ne ya kawo ta Kano bata ma taɓa zuwa gidan ba ba wai irin ta zo tana yawan zuwa bane zuwan ta na farko kenan aka mata wannan wulakancin ta ta ce dan ta Allah zo ne ta zo ba- Kano kenan ka ta zo Kano ta zo ta gamu da karawa kenan wallahi ta ce da Allah ya wa'azi akan zumunta to mun yi wa'azuka da yawa akan zumunci a insha Allah kuma dai za mu samu lokaci ya lautacce sai mu magana akan zumuncin yanzu dai muna amsa tambayoyi ne kin ba da shawara kuma za mu ɗauka insha Allah sai ki ci gaba da bibiya a cikin programs da karatuka da muke insha Allah za a yi amma Allah ya miki albarka da kike son zumunci kika buga mota kika baro ƙauyen ku kika zo birninmu na Kano don kawo ziyara gidan yan uwa da dangi to ya zaki yawanci mutane yau Allah ya jarabe su wala ba sa san baki wani lokacin injiniya yanayin da ake ciki ne yanayi to duk da dai an ce da halin su suna da hali to akwai kuma ɗabi'a akwai hali mutum yana da mugun hali iya da wadatar amma bai son wani ya rabe shi ko talaka
ko kuma bai son talaka ya rabe shi to a nan maganin wannan shine da an zo an gaisa da su kwana ɗaya Allah sa albarka ki tattara kayan ki tafi yanzu ka ga bata gaya maka kwana nawa ta yi ba fa bi ta a gidan ne mamanta biyu ta yi a can wancan fa na farkon wancan kuma gidan cousin din nata ko ma gidan waye ne to hudu kaga ai ko bako ne kwana hudu ai ya kamata ya fita gona ai to ki rage kwanakin kar ki daina zumuncin ki hakuri kar ki daina zumuncin da kin zo rana ɗaya ko yini ɗaya ma ki ce a zan tafi na gode Allah saka dan abun alherin ki ki bude jakanki ki zuba a ciki tafi da shi wanda suka baki kenan in ma basu baki ba dai dan Allah kika zo Manzo Allah ya ce ba mai zumunci bane wanda zai zo dan a bashi wani abu ko ya ɗauka a bayan a yi sakayya a'a mai zumunci shine wanda aka yanke masa su ma ya sada zumuncin da aka baɗi ma ki sake dawa gidan matan nan da su ce mai gida ya turo mai kuɗin mota ba ta kenan Allah ya sauwaƙe Allah ya shiryar da mu wannan wani babi ne malam mai zaman kansa ɓarnar da mata suke a gida wani lokacin ka san malam ka san da wani abu ka san cewa yanzu wallahi idan baka tsaya tsayin daka a gidanka ba matarka za ta iya sallaman bakonka kafin kai ka sallame shi da gudu.
wallahi yau an samu matan da saboda tsaurin ido da tsabar kin dangi da yan uwa matarka sai ta sallami bakonka ba kai ka sallame shi ba ba kudin mota ba ne ta ba shi aljihunta ko ta ba ta aljihunta ta nemi yara tambar ta ba ta ce ya ce yana da dan uzuri wallahi abin nan ya je sallame ki ga wannan sallamar ki ne sai ka dawo sai a ce ai wancan ma ta tafi da za ta fi ma na ba ta dubu biyar na ba ta atamfa a Allah miki albarka na gode amma ba da raɗin kanta ta tafi ba sallamar da aka yi to mata wasu ba su da kirki halin su bai da kyau Allah zai sa ku gyara muna wannan abu ne wallahi dan a gyara hali na malam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa azumin bara tana da ciki tana ta fama da rashin lafiya har ta haihu bayan jini ya ɗauke ta fara ramuwa kuɗi ake binta da ƙyar ta biyu jiri da amai dai bata ƙarasa ba ta ce kuma ga wani ramadan ɗin ya zo tun a ina ga ta turo tambayar ne tun kafin ramadan ba ta san yadda za ta yi ba asali baiwar Allah shine kira mu azumi amma duk wanda bai da lafiya yake da larura ko yake da ciwo sai hakura sai ya warke sai ya rama idan har baki da cikakken lafiyar da zaki iya rama azumin yanzu to sai ki bari ba komai ki sabon azumin ana bin ki bashi bayan sallah kin samu lafiya ki rama shine asali duk wanda ya sha azumi asali ya rama wanda ya sha azumi asali ya rama wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkawarin yake tambaya akan rihi tusa kenan idan a sallah wai amma ba ta yi wari ba ko ƙara
Okay. Wato ban gane ba. Sun lubiya ta fita kenan kuwa.
ni ma tambayar ta daɗe tana bin mamaki Eh, ya ce wai ba ta yi ƙari ba ko wari eh, Zai zai iya yi wa ai.
iska ya ji kenan Ina jin silent silent re da kenan. To annabi ya gaya mana alaihi salatu wassalam a cikin hadisi. Idan ɗayan ku yana sallah sai ya ji alamar amma fa hadisi aka ce alama ne ya ji.
Eh, sai ji alamar kamar ya tusa manzo Allah ce kar ya dai fita daga sallarsa hatta yasma sautan aw yajida riha sai ya ji ƙarar tusan ko kuma ya ji wari annabi sai ya bada ma'aunin lalacewar sallah saboda tusa a cikin sallah ma'aunin cewa su tusar ta lalata sallah shine a ji warinta ko a ji ƙara to duk wanda bai ji wari ba bai ji ƙara ba to kenan bai tusan ba
irin ɗan motsin nan dai dan motsi ne ya ji bai amma karya alwala ba ba ta iska ba ka ci gaba da sallarka saboda ai me ai baka da yaƙini Mm.
ka san me abin da hadisin yake nuna mana wato asabatu alal yaqin mutum ya tabbata akan yaqini me yaqini ka shiga sallah da alwalarka da komai da komai kana cikin sallah sai ka ji alamar kamar kafin da iska Mm.
sai annabi ya nuna maka wannan yaqinin da kake ciki na sallah to ba abin da zai lalata maka wannan yaqinin sai yaqini dan uwansa al yaqin la yazulu bi shakk kamar da malaman abin da usul suke faɗa to jin alamar kamar kayi tusa ba shi ke nuna kayi tusa ba hatta yasma sautana wa yajida riha sai ya ji sauti ko ya ji ƙara haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam su alwalaka bata karye ba sai ka ci gaba da sallarka wallahu ta'ala alam na'am Allah ya saka da alkhairi wani yake cewa shi matashi ne mai son addini amma dai yace bai da Qur'ani sosai izu izu ɗaya ne da shi yanzu haka yace yana Libya wajen neman kuɗi amma dai yana so ya zo gida ya koma makaranta ya samu sana'a ya aure yace yana fama da ƙarfin sha'awa yana har istimna'i yake yi Mm.
yace dan Allah yana bara addu'ar malam da yan uwa musulmi Allah ya raba shi da wannan abu kuma sannan yace a bashi shawara Allah ya yi masa wannan fitina.
duk sati sai a rubuta irin wannan.
Eh, Allah ya yi masa fitina, Allah ya yi masa. Na'am, duk lokacin da samari suka mai da hankali akan neman aure, su- ne- neman kuɗi suka ƙi su yi aure, kaga dole a samu irin wannan matsala. Kuma na sha faɗa a karatu, mutane kala-kala ne. Wani yana iya jurewa ma shi bai auren ba, ba abin da zai same shi. Wani malam yana iya ɗaura cewa mace shekara guda bai kusance ba abin da zai same. Wani kuma bai isa ba kwana ɗaya ma. Kowa da irin ɗabi'arsa. to kaga kai yanzu ya nuna cewa kai mai karkafar sha'awa ne kuma kai mabukaci ne na musamman kana da bukata ta musamman akan wannan janibi to kai kokari ka tattara dan abin da ka tattara ka zo ka yi aure ka raya sunan manzon Allah ka daina wannan istimna'in da kake yi ka daina wannan istimna'in da kake yi a kamar da farko ya dan nuna wani abu haka me yace ne da farko Akan Qur'ani ne magana yana so ya koma makaranta idan ya zo.
yawwa to eh makaranta kam a tana nan tana jiran ka kuma ba karamar asara za ka yi ba a rayuwarka a ce baka iya karatun Qur'ani ba amma ka iya neman kuɗi ka ce baka iya karatun Qur'ani ba Izu ɗaya.
amma izu ɗaya kawai kai kuma kana matashi ka tafi neman kuɗi ka nemi kuɗin kuma ka nemi ilimin a Libyan ma akwai makarantu ka je kana neman kuɗi idan ka dawo da daddare ka tafi makarantar Qur'ani a Libyan ma akwai karatu in kana so za ka yi wanda ya je Libya bai yi karatu ba zai zai dawo Najeriya ya karatu wanda 'yan Najeriya ma gudu a Libyan suke don su samu karatu wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa macen da ta samu da dai zubar ciki ta ce amma dai ina ga bari take nufi miscarriage Mm.
ta ce za ta yi azumi ne ko kuma sai jinin ya ɗauke za ta iya ci gaba da sallah ko kuma sai jinin ya ɗauke wata ɗaya ne cikin amma kamar yadda ta faɗa.
shi zuban ciki miscarriage kala-kala ne idan ya kai wata uku to wannan yana ba shi hukuncin kamar jini ne in ya kai wata uku kamar jini na al'ada ko jinin biki amma idan bai kai wata uku ba za a masa hukuncin jinin rashin lafiya ne da haka a matsayin jinin rashin lafiya ne bai zai hana sallah bai zai hana komai ba wallahi alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin mace ta ci abinci ko abin sha alhali tana cikin janaba kafin ta yi wanka ya halatta mace ta ci ko ta sha tana cikin janaba kafin ta yi wanka ya halatta wallahi alam
wannan take cewa mijinsu yana da iko ya yi musu komai amma ba zai ba yanzu haka za su aurar da yaro amma ya ƙi ya ɗinka musu kaya kuma yana da shi ta ce ko zanin miliyan ne in ya ba su ba zai ji komai ba shine take cewa idan aka ɗauko a shagonsa bai sani ba suna da laifi?
To, wannan ita ma wata ɗabi'a ne ko in ce wani hali ne da wasu daga cikin mazaje suke da shi na ko in kula kan iyalinsu. Mutum yana da hali yana da rufin asiri amma baya taimakawa iyalin shi. Asali shi ne aikinsa ne wajibinsa ne ya yi musamman aurarwa. Na yi bayani a wani karatu da muka yi a satin nan daga cikin abin da yake bayyana gare mu shine yau lalacewar maza ta kai ga mutum zai aure da yarsa budurwa ba shi zai samu matarsa uwar gida hajiya mai gudunmuwar ki hajiyan nan fa ba ta sana'a ba ta komai hajiyan nan fa rikici suke da ita akan kudin albasa da tattasai da tumatir hajiyan nan fa yau idan ta yi baki suka zo mata fa ba ta da kudin ɗari biyu da za ta sayi ruwan sha ta ba wa bakin nan bai batta sai aiki ba bai batta sai sana'a ba amma kuma wai idan za a yi aure wai ya ce wai ina gudunmuwarki wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne fata na a mazaje su yi ƙoƙari su kiyaye su gyara a kar a ɗaukan masa kuɗi shine asali kar a taɓa masa ainihin wato a a dukiyarsa kar a taɓa masa arzikinsa to amma idan ya shiga larura ba yanda za a yi babu sai aka tura wani ɗansa ya je shago ya ɗauko atamfofin da za a amfani da su ko aka yi amfani da dukiyar tasa a bisa wannan larurar kaɗai ba a sa ba Allah ba ba laifi aka yi ba tun ba an shiga matsi ba yanda za a yi amma asali shine kar a taɓa masa a nemi wani wuri da za a je a yi amfani da a bani sunan shi a yi amfani da abin da Allah ya bayar ko cikin dangi ko cikin yan uwa Allah shirya da shi Allah ya gane da shi na'am amin
Mai tambaya ta gaba take cewa idan mutum yana da mata biyu ya halatta idan ɗaya ta haihu ya yi mata ɗinkuna bai yi wa ɗayar ba saboda ita ɗaya ba ta haihuwa ba haihuwa take ba to ita kuma tana ganin kamar ciyarwa da sutura da rabon kwana kamar wajibi ne to shine take ganin kamar a ba'i mata adalci ba shine take neman dai ƙarin bayani a wajen malam to wannan ta haihu kuma duk wacce mace idan ta haihu tana buƙatar wata kulawa ta musamman da 'ya'yan da ta haifa ko ɗan da ta haifa da ita karan kanta ba laifi bane miji yana da mata uku hudu wata ta haihu ya mata hidima ya ɗan sayi mata sayayya da suturturu saboda karɓan baƙi da kuma yaron jaririn bebi ɗin ai masa sayayya ko da ba a yi wa sauran matan ba ba laifi ba ne kuma wannan baya cikin zalunci ke ma da kina haihuwa ko in kin haihu za a iya miki so nan ba laifi ba ne wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkarin ta ke cewa ana bin ta azumi wata shekara guda biyu bata samu ta rama ba har wannan shekarar ya zo da Allah ya za ta yi
ba ya za ta yi za ta rama ne mana sai ta jira tunda azumi ya zo sabo sai ta yi sabon azumin idan aka sha ruwa ta samu lafiya sai ta rama ko Tunda ai azumi ne ake binta guda biyu ba ta rama ba har wani ya riske ta haka ne ko to Allah ganar da mu wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta tashi da niyyar azumi tana bacci sai ta farka sai ta tafi kitchen ta dan sha ruwa haka ta ci ayaba sai da ta dawo ta duba agogo sai ta ga wai hudu da hamsin shine take tambaya azuminta yana nan don tana tunanin an kira sallah amma ita bata ji ba
azuminta yana nan kuma babu laifi a tunda ai ba ta da garantin cewa an kira sallah ba ta da garantin cewa an kira sallah so azuminta yana nan wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ya halatta mai bin sallar tahajjud ya rike alkur'ani?
A'a, kai ya shagaltu da wani abu bayan saurara aka ce yayi. Aga rike alkur'ani wani aiki ne ai. Wani aiki ne, asali shine in ana karanta alkur'ani ana sallah mutum ya saurara ya tadabbur. Amma ya rike Qur'ani kaga zai bude ya bude ya bude ya bude sauransu. Amma shi liman ya halatta liman da yake bai da hadda ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ya duba ya karanta mutane in ya ga zai iya yin haka ɗin ko eh, ko bai haddace ba zai iya yi amma dai abinda malamai suke cewa wannan rike qur'ani in ana salar tahajjud kamar wani aiki ne mutum ya shigar da shi a cikin sallah wadda ba shari'a ba ta ce yayi ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ya halatta idan ana sallah aka zo aka ce wajen Muhammadin Rasulullah mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam idan ana sallah kenan idan an ce aiwa annabi sallallahu alaihi wasallama salati a a a wajen sallah in an ambaci sunansa a yi a yi masa salati amma baya banda a cikin sallah yawa ba a wajabta a cikin sallah ba so idan idan idan aka ambata in a wajen sallah ne a yi masa salati sallallahu alaihi wasallam shi kuma na sallah bayan an gina da sallah sai a yi masa wannan shine yafi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mahaifiyarsu ce idan kannanta kannan mai tambaya kenan suka bata mata rai sai ta dinga faɗar kalmomi marasa daɗi idan an mata magana sai ta ce ta janye kalamanta to ya ya ya hukuncin hakan irin wannan subul da baka da wasu iyaye mata suke da shi na faɗin munanan kalmomi akan 'ya'yansu kuskure ne kuma an yi magana ce cewa sun janye kalman wannan ba daidai ba ne na'am kalmar ta janyu ɗin tunda su suka faɗa kuma sun fasa dan sun ƙudure sun tsine maka ne ko sun faɗi magana mara kyau to sun fasa amma dai mahaifiyarku tana da rauni gaskiya ai mata nasiha Allah ba ta ikon gyarawa sannan kuma bai zai kama ku ba tunda ta janye wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa akwai bambanci tsakanin sadakin budurwa da na bazawara ko duk sadaki sadaki ne shi sadaki idan an zo ana duba darajar mace da matsayin mace da kimanta ne da haka idan al'adar ku darajar budurwa da budurwa ta fi badawara to sai a bata sadaki mai kauri tunda ana lura ne ai da matsayinta da kimanta da darajarta kuma ita bazawara ba ita budurwa ba ta taɓa yin aure ba akwai yarinta a tattare da ita akwai kaza akwai kaza akwai kaza kuma magana ta Allah in ma dan abin duniya ne da ake kawo budurwa ta fi kawowa in kaya ne na budurwa sababbi da yawa kala kala kwanuka da yawa to ba zaura kuma watakila tsoho za a kawo maka na wancan mijin da ya amfani da shi a zuwa ta lafka maka to a kwanar tsohon mai gidanta to dan an bambanta sadakin su duk sadaki sadaki ne la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin ba a yin aure sai da wali da sadaki annabi ya ambace su sunan sadaki duk ɗaya ne to amma ya danganta ga shi wanda zai bayar da sadakin kuma yadda malamai suke cewa ana bayarwa ne ana lura da yaya macen take dole sadakin wata ya fi na wata tsada kenan dai ana iya samun bambanci tsakanin sadakin bazaura da sadakin budurwa ba laifi bane idan an bambanta wallahu ta'ala alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan mutum yana kwance aka tsallake shi wai an karya masa tsarkinsa ba abin da aka karya masa kawai dai an yi mai lashi rashin ladabi ba kyau bai da daɗi tsallaka mutum yana kwance kuma ko da mutum zai gani wani a kansa yana tsallaka shi akwai reni a ci gaskiya amma ba a karya mai tsarkinsa ba wallahu alam
sai wannan take cewa wai taron makaranta da zaka ga maza da mata wai ya halatta bai halatta ba a kowace makaranta ne a taro a cakuɗa maza da mata sai dai wajen maza daban wajen mata daban saboda kada a yi ikhtilafi kada a yi cakuɗuwa tsakanin maza da mata haram ne a ko ina ne a cakuɗa maza da mata a wuri guda sai dai aikin hajji ne larura ta kansa yawan jama'a ko wajen jifa kaga an haɗu ko wajen sauran ayyuka na manasik wallahu alam Allah ta ka da alkar wannan take cewa tana son lambar malam tana so ta yi masa bayanin matsalar ta da ta mai gidanta wai sai ai waya da shi ko Allah zai ganar da shi
to lamba dai za a baki amma maganan na kira mai gidanki a'a bana yi yawwa da yawa wallahi ni wannan abu yana damu na kwarai wanda ma iyaye malam dan dama dama da dan dama dama wani lokacin amma mace wai ta samu sabani da mai gidanta kai fa a matsayinka na malami mai ba da fatawa baka san ba abin da matan nan ta faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kuma magana ta Allah iyaye mata ku ji tsoron Allah a cikin ku akwai masu canja magana ta zo a gaban ka ta rarararara ta zuba amma idan ka kira mijin ka hada suka ce maimaita abin da kika faɗa mini kafin ya zo wallahi shi ga eh kawai dai malam ni dai kawai dai a gaya masa dai ya gyara halinsa ki faɗa mana sun shayi mana haka to sai mace ta zo ta faɗin maganganu akan mijinta yayi kaza ya mata kaza da gaskiya da ƙarya baka sani ba wai kuma tun da kai mai wa'azi ne kai mai sulhuntawa ne wai sai ta ce malam ga lambarsa ka kira shi ka cashe masa wallahi malam ka kira shi kai masa faɗa abin da yake ba daidai bane ni ba na yin wannan gaskiya mata ya kamata ku gane na yi bayani ba wai dan ba na son sulhun ba ba wai dan ba na son a gyara ba abin da sa ni ba da garantin abin da yake faɗa daidai ne haka kurin mutum in ɗauki waya in kira shi a gidansa in kama masa faɗa ko in kama masa siya in ya tambaye ni ya ca to kai ya ka sani ya aka ka sani sai in ce masa mata ka ce ta gaya mini ai wannan ai wannan darajar mutum ma sai ta sauka ta kamata ku yi tunani mata an za ku rinka yin wannan abuwa ki kira mai gidanki kuna magana da shi ki nemi izinin ki ce za ki kira malaminki ko shi ki bashi wayar shi ne fi ladabi ki ce ka kira malam wani gani ka sa hands free mu yi magana ya mana sulhu amma mutum ya zo ya maka fatawa kuma ya ce wai wai ga waya wai ka kira mai gidansa jama'a ina so a fahimce ni wallahi ba na ki sulhun bane amma ni ina ga akwai wani nau'i ma na kaskantarwa wata mata fa kai mata dai mutanen mu ne sai hakuri wallahi kira na ta yi a waya na ce ina da uzuri hajja wannan abin mai muhimmanci ne malam na ce eh yana da muhimmanci a wajen ki ni ma kuma abin da nake yana da muhimmanci amma ki ma hakuri ta ce to idan ka gama ka kira ni ka gane wai idan na gama abin da nake in kira ta hajiya kenan na ce in kira ki eh ka kira ni saboda watakila uzuri abin nan sai ka kira ni in ka gama abin da ka kira ni na ce ni ne nake son wani abu a wajen ki ko ke ce su ba ruwansu kai tsaye suke faɗan abana wataƙila haka take mai gidanta to sai kaga haka za ta yi malamin ko kuma mutum ya zo ya kawo ƙaran babansa wallahi babana ya mun kaza wallahi mahaifina ya mun kaza ai ni wallahi abin da yake min ba kaza bane yana yawa mahaifiyar mu kaza malam dan Allah ka kira shi ka masa faɗa ka masa nasiha kawai sai a jeho maka lambar waya ina ku gyara tunani in wani yana yi Allah sa albarka ya je ya ce amma ni ba zan yi ba saboda komai zai iya faruwa. Matsalar ne in ka kira shi, to sai dai ka san usulubin da za ka yi, in ba ka yi da gaske ba ka ginu da abin da aka gaya maka in ya ce duk abin da aka faɗa ba haka ba ne. Irin wannan ɗin an zo ana sulhun ta gama bayani sai da kusan awa tana bayani. Ya ce malam wallahi tallahi duk abin da ta faɗa ƙarya take. In ka ginu akan wannan ka je kawo mutum da faɗa, kuma kawai shi malami ma zai faɗa yake yi. kawai ka je ka ce wai kira shi wai ai masa fara ai masa kaza a'a to haka kawai sai ka zo ka kira mutum ka ja masa aya da hadisi akan me ke ne zaki hanya ki ce kina so ai magana da mai gidanki ko kai din ka san yadda zaka yi ka haɗin babanka da malami a kiyaye Allah ganin da mu nam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma suna soyayya da wani saurayinta tana son shi yana son ta to amma ‘yan uwansa ko iyayensa sun hana shi ya turo ma ai magana auren aka ce dalili suka ce wai ai san da yake wa yarinyar ya yi yawa ne ko ƙin ɗaukan wayarta in ya kira ta bata ɗauka ba yana shiga wani hali har rashin lafiya yake yi to su kuma Shi iyayen- wa wannan?
shi saurayin kenan a ƙasar nan a ƙasar nan a garin nan yana yana rikicewa ya rashin lafiya haka ya nuna ba jin Kawai dan- iyayensa dan bata dauki waya ba ko uzuri ne ma da ita ma haka to sai iyayen sa suka ce to gaskiya fa su ba za su bari ai wannan auren ba.
ba daidai yake ba ba a daidai yake ba Mm.
to shine yarinyar take ta bugo waya dai da Allah bai har ma dai ya ce mata ko za su gudu su je wata ƙasa su yi aure
To, za mu duba wannan fatawa da fuska biyu. Na farko, za mu iya duba ta da matsayin wato abin da iyayen suka hana a yi musu uzuri suna ga abin ya wuce hankali zai iya yiwa namiji ya so yarinya yarinya ta so shi ta kaunace shi wannan is common adi jiddan to amma har ya kai ga idan ta ya kira ta a waya bata dauka ba ya kama zazzabi da rashin lafiya saboda bala'in shiga damuwa zai iya yiwa wata irin soyayya ce yaron yake wa yarinyar ya wuce hankali zai iya yiwa kuma iyayen nan suna ganin an sa hannu ne a cikin wannan al'amari da aka ganin cewa an sa hannu a cikin al'amarin wataƙila ba a hayyacinsa yake wannan abun ba sai suke ganin bari su hana auren nan in sun yi wannan ba laifi suka yi ba in sun tabbatar an sa hannun ne in sun tabbatar an sa hannun ne in suna da dalili a wajen Allah cewa sihiri akai ko sammu akai ko wani abu sai suka ce ba za su yi aure wannan ba laifi suka yi ba abu na biyu iyaye ba su da dalili a shari'a da za su hana ɗaya auri matar da take tsananin santa yake tsananin santa take tsananin sansa shi ma yake tsananin santa wannan babu dalilin za a hana a ce wai soyayya ta yi yawa ai ƙaunar ta yi yawa to ai haka ake so ai ƙauna ta yi yawa wasu su mata cewa suke ma ƙauna ba ta yawa duk wahalar da za ka yi sai a ce ai da saura ma tukunna eh ba duk sanda za ka yi mata sai ta ce ai da saura ma da haka iyaye ku bar ‘ya'yanku su yi aure lokacin da Allah ya haɗa zakaninsu ya haɗa junansu suna son juna. sannan wannan shawara da yake baki na cewa ku fita ku bar gari ko ku tafi wata ƙasa ku yi aure karki yadda karki yadda karki yadda kuma kai bawan Allah in namijin kirki ne mai tsoron Allah da wace hujja da wanda dalili za ka ɗauki ‘yar mutane ka kai ta ƙasar waje ku je ku yi aure to waye baka ita kuma da izinin wa wannan fa tallata miki wannan ɗabi'ar da yake yi alama ne na cewa wataƙila ba mutum ne mai girmama iyayensa ba, ko ba mutum ne mai bin dokar Allah da shari'a ba. Ai, ita ‘yar tana da iyayenta, kuma shari'a ta baka ƙa'idoji da dokokin da za ka iya mallakarta a matsayinka ta matarka ta aure. Ya za ka ɗauke ta saboda kana da kuɗin jirgi, kana da fasfur, kana da tiket, ku gudu ku tafi wata ƙasa wai ku je ku aure, to wa zai ɗaura muku auren? ashe za ka iya zuwa ka aure ta ba da izinin iyayenta ba? Ke karki kuskura ki bi wannan shawara ta saurayinki akan wata soyayya da kuke yi Allahu alamu biha, ki haƙuri ki biyayya wa iyayenki ko kuma shi ma ya biyayya wa iyayensa idan ba su gane wani abu bane a ƙware a faɗakar da su su gane, amma haɗari ne ƙwarai. ga namijin da zai ce wai yarinya ta zo su gudu wallahi hadari ne ba karamin hadari ba kuma bai halatta ba ki zo ki bata wa kanki tarihi ko da an yi auren a zo a ce ai kafin ai auren sai da baban ƴaƴanki ya tafi yawon duniya da ita je lalato ta sana ka daura aure karki yadda ki kakkafa wannan mummunan tarihin kuma iyayenki suna da muhimmanci akan ki akan duk wani aure da za a yi wallahi Allah ganar da mu
kuma sun ce ko za su turo namba wayar baban yaron wai ka kira shi na ce to yanzu kaga kaga wannan ai kaga wannan ai na ce kaga ai ba ka sa daidai bane.
mijin shi saurayin na ya kira ka sai a haɗa su sai Wato ya haka haɗa shi da suke.
baba.
haka suke yanzu yanzu shikenan in kira baban yaro akan wani dalili yanzu ni na yarda da wannan magana na tabbatar ne kawai ni fa labari Ya aka kira- bani ya kira na ce masa ya sai kira ka je gurin babanka ka kira shi ka ce baban na so da Allah ga malam zai dan yi nasiha Yawwa, akan wannan al'amari haka zaka gaya masa yawwa.
haka wani haka shi ma ne ya kira ni irin wannan ne ni bai taba kira na ba ko gaisuwa ko fatawa fa abin da ya taba kira na yi ya je babansa ya takure shi ya hana shi ya aure wata wanda yake so kira na yake sama da ƙasa wallahi tallahi a karam kalla wani aikin jihadi ne za ka yi mai muhimmanci mala na ce mutumina me ya faru ya ce ba mala ai babban aiki ne ya ce wallahi malam babana masoyinka ne ya yi ta shimfiɗa Eh, ya ce babana yana ƙaunarka babana ba malamin da yake saurara irin ka ta.
kullum wayarsa kai ne a rediyo program ɗinka malam baya fashi yana yin ka sosai malam wannan fa kaga duk ya gama bayani babansa ne yake yi na yake bin abun da nake faɗa ko yake yake ba fa shi ba Eh, kadai.
ka san me ya sakon A'a.
na zo na nemi aure kuma wallahi tallahi ina son yarinyar nan kuma wallahi mutum mai kirki nace a'a a zahiri dai Kadai.
abin da ka sani tsohon nan gaskiya ya takura mini ya ce ba za a yi auren nan ba dan Allah malam ga lambar wayarsa nan in mun gama dan Allah ka kira shi kana kiransa ma in ya ji muryar ka zai ce yanzu malam ne ya kira ni na ce ni sojan haya ne zaka dauke ni ko ne wani wani ma'aikaci ne na ce a'a ba haka ake yi ba na dai ba shi shawarwarin hanyoyin da zai bi A- to mutane dai sai hakuri amma muna yi muna gyara musu Mm.
Allah ganar da mu Allah ya saka da alkhairi. Waɗanda suke cewa suna so a ba su shawara ta ce mahaifiyarta ce ta fita daga hannun mahaifinta ta yi wani auren shi ne ta fara yawon bariki Mm, da sai da abinci ta ce kuma gashi ba ta yin sallah cikakkiya Mm.
kuma ba ta ramuwar azumi Mm.
gashi ba ta da iyaye an yi mata fata an yi mata fada ta kiji ba Allah.
iyaye ba kuwa mamarsa ce kuma kamar da irin na wancan sai a nema mata wata sana'a kuma a nema mata mijin aure tunda take fita tana yawan bariki wannan ya nuna tana sha'awar namiji kenan ku canja mata sana'ar da take yi dan ku samu wata sana'ar da za ta zauna kusa da ku ku ci gaba da yi mata addu'a Allah shirya da ita wannan abu ya yi muni kwarai da gaske Allah sauki
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin mijin da bai iya magana ba sai dai bakar magana to shine suke neman sha take neman shawara ke kafin ki aure shi ba kun yi hira da zance da shi ba ba ya bubbugo miki waya ba ba kun ta zama zance da hira ba duk baki gane bai iya magana ba sai yanzu a koya masa hukuncinsa a koya masa idan ya yi bakar magana sai a gaya mai magana mai daɗi in bai iya ba sai a koya mai ai kai mace ce kar a kashe auren nan kuma kada shi ma a gaya mai bakar magana amma a koya masa a haɗa shi da malamai su mai nasiha wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mace ce ta sh- eh, ta sha azumi ranar ƙarshe da ta yi wanka ta ɗau azumi ƙarfe biyu sai ta ga wani brown ɗin jini ɗan jini jini haka bayan ta yi tsarki bai sake fitowa ba shine take tambaya wannan azumin yana nan kusa zuwan brown a ƙarshen jini ba jini ba ne tsarki ne da haka azuminta yana nan lami lafiya babu damuwa wallahu alam wannan take cewa dan Allah tana so malam ya taya ta da adda Allah ya yi mata damuwarta Allah ya yi mana duka gaba ɗayan mu Allah ya yi mana Allah ya yi mana na'am
wannan take cewa tana cikin mawuyacin hali wai har take cewa har ta fara tunanin ko Allah ya manta da ita ta ce Mm.
astaghfirullah amma dai dan Allah tana so ita ma a sa ta a cikin addu'a Allah baya mantuwa amma kana rabbuka nasiya Qur'ani ne ubangiji baya mantuwa kuma wannan magana kuskure ne karki sake maimaitawa ba a ce Allah ya manta mutum kuma danganta mantuwa ga Allah rauni ne nakasa ce ta waya ne ki shiga hankalinki ki shiga tetayinki karki sake faɗin wannan magana mantuwa Allah ya manta da ke mantawa kuma ba subhanallah wanda ma ke ce Allah ya barki ne muna miki addu'a Allah ya yi miki damuwarki Allah ya biya miki bukatarki na'am
Allah ya saka da alƙawarin take cewa tana buƙatar ƙarin bayani an ce idan mace mijinta ya rasu wasu sun ce ta tsaya ta kula da yaran Allah zai ba ta aljanna zai saka mata da aljanna wasu kuma sun ce ana so mace ta yi aure saboda rashin rufin asirin mace shine aure ana so mace ta mutu tana da aure kamar yadda ta faɗa shine take cewa to dan Allah wanne za ta ta yi aure shi ya fi ta yi aure shi ya fi duk wacce mijinta ya mutu tana da 'ya'ya ta shirya rayuwar 'ya'yanta ta ga inda za a kula mata da su ta yi aure a matakin farko to amma fa idan ya zama idan ta je auren nan 'ya'yan za su wulakanta za su tozarta za su samu matsalar tarbiyya da lalacewa to ta tsaya ta kula da su shi ya fi alheri a wannan lokacin ka gane Mm.
idan ta yi aure 'ya'yanta ba za su shiga wulaƙanci ba ba za su tozarta ba tarbiyyarsu ba za su lalace ba ana da inda za a kula mata da 'ya'ya to ta yi aure shi ya fi wannan shi ne abu na farko amma duk wanda ta auna ta duba ta gani yin aurenta nan zai iya jawo mata matsaloli akan ƴaƴanta da aka mutu aka bar mata marayunta to ta haƙura da auren sai ta gama sai ta kan yaran alabashi ta yi auren wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa idan mace wai tana sallah sai ta manta wai wai sai kafarta ta fito to shine sallar ta ta ɓaci ko sallar ta bata ɓaci ba sai ta lullube in ƙasa ba kafar ta fito sai ta rufe ta bata ɓaci ba wallahu alam wanda take cewa wai idan mutum yana sallah da ya je ƙarshen sallah wai sai ya manta surorin da ya karanta wai yaya matsayin sallarsa sallarsa ta yi an dai samu ɗan rafkana amma sallarsa ta yi an samu wannan ya nuna bai bai yi huduri sosai a cikin sallah ba babu presence nashi a cikin sallah bai halatto da tuno ko tattauna wato ma'anar ayoyin da ya karanta a cikin sura ɗin ba kuma wannan yana faruwa da yawa ai mutum ya idar da sallah ya marasa me ya karanta a raka'ar farko ma Allah ya mana afuwa Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin iyayen da idan yaro ya musu laifi sai su ce masa kai ma za za a maka kai ma ƴaƴanka za su maka sai Mm-mm.
sai sai su ce ƴaƴanka za su maka to shine ta ce dan Allah a ja hankali wai hakan tsinuwa ne ba tsinuwa ba ne amma mummunan addu'a ne ba tsinuwa ba ne iyaye ya kamata su rinka sanin lafazan da za su rinka miƙa wa 'ya'yansu imam bukhari ya rawaito hadisi a cikin al'adabul mufrad cewa Allah yana gaggawan karɓan addu'ar iyaye akan 'ya'yansu ta alkhairi ko ta sharri bakin iyaye yana da kaifi kwarai da gaske idan yaro ya abin da kace kai ma zaka gani kai ma sai an maka to kana addu'a ne Allah ya masa kenan ba daidai bane kuskure ne a yi ƙoƙari a kiyaye a gyara don ko a kabari kake kaga ɗanka yana cikin azaba da wahalhalu ba za ka ji daɗi ba wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene fa'idar wai daga hannu a addu'a idan an an an gama sai a shafa a kirji
hadisin da ya zo ya ce in an yi sallah ko an zo addu'a daga hannu haka kuma a shafa a fuska hadisi ne zaif zaif jiddan mai rauni ne raunin da ba zai iya tashi ba kamar yadda malamai suke faɗa a cikinsa akwai marwayantan da ba a iya tashin hadisin saboda zuwansu a ciki za ka hadisin bai inganta ba me ya inganta in mutum ya daga hannu daga hannu ya inganta ya daga hannu ya roƙi Allah in ya gama sai ya sauke hannun kawai ba sai ya tofa ya shafa a fuska ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa Allah ya ji kan iyayen malam ya musu rahama amin ya ta ce don Allah menene hukuncin mijin da yawa matarsa alkawari zai canza mata kayan ɗaki na'am amma da ya samu faraga kawai sai ya canza shawara ya ce aure zai yi wai idan Allah hakan ya kyauta mata kuma dai ya zaɓi bai kyauta ba alkawari ne ai duk wanda yayi wa matarsa alkawari zai wani abu to ya cika mata tunda ya riga ya gaya mata ya samu zai yi mata kuma ya samu sai kai kamalan namiji shine in yace zai abu a gida yayi wa matarsa kuma baka yi baka gyara mata kayan ɗankin ba kuma ka ka tsorata ta ce aure za ka yi mata mijinki bai kyauta ba abin da yayi kuma kuskure yayi amma kar ki kashe auren ki ci gaba da bibiya a hankali a hankali har ki kwato hakkinki lokaci bayan lokaci a sannu a sannu auren da zai je yayi karki yaƙe shi karki faɗa da shi babu komai insha Allah ta'ala Allah zai zaunar da ku lafiya da ke da abokiyar zamanki wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi tambaya ta ƙarshe ta ce ta yi aure suna zaune da mijinta har sun tara 'ya'ya ma har uku to kawai bata ta bata aune ba sai ta gano shi ta ce yana daka kadangaru da ransu Mm.
da kwaɗi ya haɗa wa mutane magani dai inna lillahi wa inna ilaihi so Allah ya sa tana jin karatu sai ta ji karatun ka ya aka dai ta gane ta ce ta gane mushriki ne inna lillahi wa inna ilaihi to iyayenta ta faɗa wai mata.
la- wai kadangare da rai da yake rai yake da kasu da kwaɗi Na kuma yana ilaha haɗa wa mutane illallah.
magani dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so ta ce da ta- ta ji wa'azi dai ta gano cewa mushriki ne so sai ta gaya wa iyayenta so kuma dai suka nuna Mm.
so dai kawai dai ta ci gaba da haƙuri Mm.
to kawai sai ta tsallaka ita kuma da tafi kowa sai ta tafi wata ƙasa Mm.
ta koma wata ƙasa ta ce a ƙasar yanzu tana aiki ne ana biyanta shi kuma mijin bai sake ta ba dai ita ma tana zaune a can ƙasar tana aiki tana aikatau Ta-
a labanan man la na lura.
labanan ta koma To shi ne Yanzu kaga wannan?
neman- yanzu ya za a yi nema wannan mutumin da zai zo ya dauki kadangare da ransa da kwado da ransa ya kirbe shi a turmi ya ba wani ya ci wannan wani irin fassara za ka yi masa da kwaɗi
da kwado da kadangare ya haɗe su da ransu ya dake su ya ba wani ya ci da sunan magani kuma yanzu wannan har a ci gaba da sauran zama da shi a gidan aure kina da hakkin ki nemi ya sauwaƙe miki kuma kina da hakkin ki ƙi zama da shi saboda mugun hali da ɗabi'ar da yake da shi na mushrikan wannan kina da hakki ki ce ba za ki zauna da shi ba kuma kina da hakkin ki ce ba za ki yi auren ba ya baki takarda ke sallame ki yanzu da bai baki ba to sai a kai shi kotu a kai shi kotu a kai shi aiwa alkali magana ba na jin akwai alkali mai tsoron Allah da zai ji labarin akwai mutum da yake irin wannan sana'a ya bar wata mace musulma mai tauhidi ta ci gaba da zama a ƙarƙashinsa. To, amma matsalar kin tafi da aurensa kuma kin je kin kama aiki. Kin yi kuskure da kika je har kika ba wa kanki fatawa kika je ki kama aiki a wata ƙasa ba da yaddarsa ba, ba da izinsa ba. Amma yanzu za ki iya gyarawa, lallai ki nemi ya sauwaƙe miki. a kai shi ƙara wata kotu a inda yake ki ɗauki lauya tun da har kina ƙasar waje kina wannan ki ɗauki lauya ki tura a kai ƙaransu ki ce takarda kike so ko ya baki ko alƙali ya baki to shine za ki legalizing zaman ki a inda kike da kuma sana'a da ke yi duk da cewa bai kyauta ba da da kuma yaya wadda a gida ɗaya suke da ka- da iyayenta Mm, iyayen shi da shi, mm, family wal house iyazu billah, na- wal iyazu billah. Allah shiryar da shi Allah shiryar da shi ki dawo ki nemi yancin ki ya baki takardar ki ya sallame ki in baka ba zai bar ki ta zama yana miki mugunta kenan Allah ya gane da mu Allah ya kare mu mutane suna tsafi suna suna suna ina lillahi. wannan abun ne tun da ka faɗa wallahi sai da tsikar jikina ta tashi
Allah ya rufa asiri. akwai wacce ta to wannan al'umma Allah ya sauke sai tambaya wancan satin eh, ita ce wa- ta central africa nan wadda ta ce ta yi gudun hijira na'am mijinta shekara biyar kenan na'am so ta ce wai ƙarin bayanin da ta yi min abin da ya sa mata ta ƙi ta ƙi dawowar wai ba ta da lafiya ne to kuma ba zai iya ɗaukan nauyinta ba idan ta dawo to to wallahi wai shi yasa take zaune a can an yi magungunan ma na asibitin da dai still tana tana buƙatar tana addu'a tana da uzuri kuma tana da uzuri, buƙatar- tana da uzuri ta buƙatar zauna shawara.
tana da uzurin ta zauna tana ba ta da lafiya ne tana Ba da zai uzuri iya muna ɗaukan mata nauyinta addu'a ba, yana da wasu matan kuma a nan shi Mm, muna mata addu'a Allah ya ba ta mafita Allah ya riko da hannunta Allah kuma ya taimake ta Allah ya kare mu da dukkan fitintun na zamani Allah ya sa mazan da suke zaluntar matansu su daina yi haka matan da suke zaluntar mazan su ma su ma su daina yi wallahu ta'ala a'lam
To masu sauraro duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri, sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa, kada ku manta za ku iya kallon wannan shiri a channel ɗin Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya a YouTube idan an gama kenan daga nan zuwa koyaushe mutum zai iya kallon shi insha Allah. Sannan kuma masu turo tambaya za su iya ci gaba da turowa. ta group ɗin malama Hafsat sannan masu turowa ta Facebook za su iya turowa a page ɗin Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya ko injiniya Abla Adamu Musa sannan masu turowa a TikTok su ma za su iya turowa a page ɗin Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya ko page ɗin Dr. in- injiniya Abla Adamu Musa sannan akwai number WhatsApp plus 234 80 98 four five nine five six five muna godiya da wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai salis nasir muhammad taraba da kuma Ahmad Muhammad Ibrahim. Muna godiya. Mala akwai wanda suka turo da addu'o'i akwai wanda aka yi rasuwa iyayen su rasu akwai masu neman aure zaurawa suna cikin wani hali da yawa da a sai a haɗa a sama addu'a.
to muna roƙon Allah tabaraka ta'ala da kyawun sunannikinsa da in an roƙe shi yake amsawa Allah madaukakin sarki ya ba mu nisan kwana da lafiya da abin da za mu ci da abin da za mu sha ya ba mu lafiya zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka ƙasar Najeriya da sauran ƙasashe makusantan mu taimaki musulunci da musulmai ya rufa mana asiri duk ƴan uwanmu da suke tare da mu a wannan shafuka namu suke bibiyan mu suka aiko da tambayoyi muna da ba da haƙuri insha Allah muna nan muna ta ragewa za mu iso kanku a hankali hankali da yan wanda suka rubuto ta addu'o'i duka mun ga addu'o'in da kuka rubuto duka muna amfani da wannan dama ya Allah ka biya mana bukatunmu ya Allah duk wanda ya aiko takarda da sunan addu'a a wannan feji ya Allah ka biya masa bukatarsa Allah ka sa mu gama duniya lafiya Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka rangwanta mana Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ba mu abin da za mu rayu rayuwa ingantacciya ya ubangiji ka samu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh